نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه bayan haka a yau lahadi uku ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shekara 1443 wanda ya muwafaka da goma ga watan goma shekara ta 2021 insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna minanul mannani liman arada shu'abal iman wallafar babban malami a sheikhu al'allamatu albahar abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wannan darasi shi ne darasi na hudu kamar yadda 'yan uwa suka sani masu kallonmu da bibiyanmu wannan littafi ya kunshi al'amari wanda ya shafi imani da kuma gyaran zuciya to hau yau muna nan cikin gabatarwa wato muƙaddima za mu tashi a inda shekhu abdullahi yake cewa sallim li'amrillahi to shekhu abdullahi yake cewa سلم لأمر الله مع قضائه تجب يا ربي في ندائه معتقدا ألا يكون إلا ما قد أراده الإله جل إياك يا أخي أن تراقبا للناس أحوالا لهم فتتعبا إلا بحق الشرع واستحضرت عن إلا بحق الشرع واستحضرت عن ثلاثة من الأصول للسنن أولها لا نفع إلا منه والضر جاء منه فرض عنه وأنه قدر رزقا في الأزل وهكذا نفعا وضرا والأزل وكل ذاك واصل إليك متى عرفت ذا يهن عليك ترك مراعاتهم والثاني أماتنا الله على الإيمان أنك عبد الله له تصرف في نفسه وأنت ذاك تعرف وأن مولاك له التصرف فيك كما شاء وذاك تعرف وأنه يقبح أن تكره ما يفعله مولاك فيك فافهما لأنه أشفق وهو أرحم عليك من نفسك وهو أحكم في فعله ولم يرد بهذا إلا لنفع لك فرض ياذا يهون استحضارنا ذا الأصل تسليمنا لما قضاه جل تنظم إن شاء الله تعالى sai mu shiga baitocin gwargwadon abin da lokaci ya bamu. To, a Shehu Abdullahi a darasin da ya gabata ya fara bayani akan wasu wasiyoyi guda uku da ya kawo, wanda ya yi bayani akan wasiya ta farko, ya fara ta da cewa faraƙi billaha fi kulli faraki billahi bi kulli hali wato almuraqaba kiyaye Allah subhanahu wata'ala ita wannan almuraqaba ya bayani cewa ta kunshi bawa ya misaltu da aikata al'amuran da Allah ya wajabta masa da kuma abinda wato yake a ɓangaren almustahabbatu sannan da nisantar almuharramatu da kuma almakaruhatu to waɗannan sannan abin da ya shafi almubah kana da zaɓi na yi ko kuma ka bari sai ce amma idan mutum ya aikata musahabbi mubahi abin da yake halat da niyyar wato tawassuli da shi zuwa ga da'a subhanahu wata'ala to wannan zai zama masa alkhairi zai zama masa bauta kuma za a bashi lada akai to wannan ita ce wasiya ta farko kiyaye Allah subhanahu wata'ala ko kuma ka ce tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar aikata abin da ya wajabta ko ya nuna yana so a cikin littafinsa ko ta hanyar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan ya gama wannan bayani na game da wannan wasiya ta almuraqaba to yanzu za a shiga wasiya ta biyu shine at-taslimu liqada'illahi amma kamin mu shiga za mu sake ƙara bayani akan baitin da ya gabata li'annahu la tadri mal khatima nas'alu husnaha bi abbi fatima bayan abubuwan da suka gabata shehu abdullahi na shawarwari na cewa ko da kaga ka samu tsayuwa da bayar da wajibai da mustahabbai da nisanta abubuwan da allah ya haramta da nisantan makaruhai to ka ƙudurta cewa baka cika haƙƙin allah ba haƙƙoƙin da allah ya ɗora maka baka cika su ba bi ma'ana ka ji cewa ka taƙaita sannan kuma karkaɗo kanka cewa ka fi kowa a'a ka ƙudurta cewa kai ba komai ba ne daga cikin halittun Allah to sai kawo jumla ta aliliya sai ce li'annahu la tadri mal khatima domin in ka san farko ai baka san ƙarshe ba baka san abin da ƙarshe zai haifar ba so tari mutum farkonsa yayi kyau kuma ƙarshensa sai ya zan bai yi kyau ba. So tari wani farkonsa bai yi kyau ba amma ƙarshensa ya yi kyau. Sai a Shehu Abdullahi ya ce, Nas'alu husnaha muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawa cikawa. Sai ya ce, Bi abbi Fatima, kamar yadda bayanai suka gabata cewa wannan tawassuli ne. Bi ma'ana, bi jahi abbi Fatima. ko bi haƙƙi abbi fatima duka kana iya ƙaddara haƙƙi ko jahi wannan tawassuli ne da jahin annabi sallallahu alaihi wasallama ko haƙƙinsa ko zatinsa wanda bayanai sun gabata a cewa a tawassul da ainihin haƙƙin manzon Allah ko zatinsa ko alfarmarsa to hadisan da su wasu daga cikin al'asha'ira da makamantansu suka dogara gare su na tabbatar da shi ɗayan biyu ne, ko dai hadisan asalin ba su inganta ba, wasu daga cikinsu, ko kuma sun inganta amma ba wannan tawassuli suke nufi ba, kamar hadisul a'ama, makahun nan da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. To yana daga cikin hadisan da suke hujja da su. wanda shi al'a'ama kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya tabbatar a cikin ƙa'idatun jalila fi tawassul wal wasila cewa ya yi tawassuli ne da addu'ar annabi ba da zatin annabi ba haka na a shekul albani rahimahullahu ta'ala littafinsa a tawassul ya rubuta risala a tawassul to shi ma ya yi dogon bayani a kai wannan kenan ko kuma zaka ga hadisan da ake kawo irin su tawassuli tawassulu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tawassalu bi jahi yadda suke ruwaitowa ku yi tawassuli ku yi amfani da a darajata in za ku roƙon Allah ku ce Allah ya baku kaza don darajata fa inna jahi inda Allahi azim domin girma na da darajata a wurin Allah abu ne mai girma wannan haka ne babu jayayya a kansa amma dai hadisin bai tabbata ba to ya an koma waɗancan littattafai za a samu ƙarin bayani a kai sannan ba wai su ɗaya suka taɓa fatawan cewa wannan tawassuli bai tabbata ba shi shekul islam a littafin ma ya kawo riwaya ko kuma magana daga al'imamu abu hanifa an tambaye shi akan irin nau'in wannan tawassuli ya kyamace shi wato ya nuna baya cikin addini to saboda haka al'asulu dama fil ibada almanu ko a tauƙif asali duk abin da ya shafi bautan Allah to ana jingine shi ne ga tabbatuwar dalili in dalili ya tabbata sai a yi in ko bai tabbata ba sai a yi watsi da shi to wannan shi ne saboda haka kusan littafin da malam ya dogara da shi kamar yadda muka faɗa shi ne an nuƙaya ya ɗauki alhatima ta ƙarshen littafin sai ya waƙe ta saboda haka shehu abdullahi ya yi tawassuli ne kamar da sauran malamai ke yi irin su jalaluddin suyuti da makamantansu to ba aibi ba ne don malam ya yi tawassuli a kasantuwar ya samu a cikin littattafai ana yi amma abin da ka'ida ta ilimi ta tabbatar nassi bai tabbata akan haka ba sannan kuma ba abu ne wanda za ka ce an yi shirka ko an bar musulunci ba gaya ɗin abin da ake faɗa shi nau'in wannan tawassuli ko dai a ce haramun ko a ce bid'a ko a ce makaruhi a ba malamin da ya taɓa fatawa cewa don kayi tawassuli da annabi ka bar musulunci duk da wasu na faɗa cewa wai an ce ba a tawassuli da annabi saboda kafirci ne to ba haka ba ne abin da aka ce ko dai haramun ko makaruhi ko kuma bid'a waɗanga alfazu guda uku su malamai suke jirgira mu wannan ɓangaren tawassuli. To a ƙa'ida ta addini duk abin da malami ya yi bincike ya gano ya bauta ma Allah da shi bisa ga tsammani da kyautata zatonsa cewa wannan abin haka yake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya bayu kuma abin ba haka yake ba, ba shi ne abin so a wurin Allah ba, to wannan yana da uzuri. Saboda lokacin da ya yi bautat bai samu bayyana dalili cewa abin ba haka ba ya yi iya ƙoƙarinsa na ya gano abin da ya tabbata sai zan ya kuskure wannan yana da uzuri to duk wasu abubuwa da za mu karanta cikin littattafan ire-iren su a shehu abdullahi a shehu usman da sauran malamai waɗanda su dama an san su da ƙoƙarin ɗabbaka shari'a da ɗabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da gargaɗin mutane daga shirka ko bid'a to wannan an samu wasu abubuwa ba su tabbata ba wannan layin za a sa su cewa sun bauta ma Allah da su ne a lokacin da suke bautar Allah suna kyautata zaton wannan abin shi ne gaskiya a wurin Allah su to kaga a nan dan ka zo ba shi zai sa ka soke malam ba eh ba shi zai sa ka soke malam ba to sai amfani da bi abbi abbu labazin abbu a ɗaya ne daga cikin lugogin shi abu mun san al'asma'u sitta ko akwai abu akwai ahu akwai hamu akwai hannu sannan akwai fu sannan akwai zumalin to wannan su ne guda shidda to dama su waɗannan sunaye suna da nau'ukan li'irabi guda uku akwai lugar da ake kira lugatul itimam shine an an an turfa bil wawi niyabatan an dhammi an tunsaba bil alifi niyabatan an al fataha sannan an tujarra bil ya'i niyabatan an al kasara saboda wannan ita ake kira lughatu al itiba misali hadha hadha akhuka a gani ana akhuka kaga ya zo marfu'i saboda khabar ne na haza shi yasa aka sa mai wawun sannan zaka yi cewa ra'aitu akhaka sai ka sa alif ana akhaka ya zo maf'ulun bihi mansubun shi yasa aka sa mai alif sannan za ka yi cewa sallamtu ala akhika na yi sallama ga ɗan uwanka kaga nan ya zo majaro saboda ga alashiyarsa aka sa mai ya'un to wanda ita ake kira da lugatul itimami saboda sunayen gaba ɗai aujuhul i'rab as-salasa waɗanda suke shigan suna ar-raf'u an-nasbu al-jarru duk sun ɗauke su to suna da lugatu al-qasri lugatul qasri shine an tu'raba i'rabal lismi al-maqsur shine a dinga yi musu li'irabi irin li'irabin al-ism al-maqsur mun sa al-ism al-maqsur ko irin su menene irin su asa eh ism a ism ne ismun ne makasur to duk inda asa ta zo in dai akwai wannan alif ba goge ta an kai ba zaka ga ba ta canza zaka ce haza asa ko eh, ko kuma hazihi asa hmm akhastu asa ko nazartu ila asa sau da haka ba za ta canza ba to duk sanda aka samu suna wanda ake kira alisimul maqsur haka yake wannan alif bai juyawa baya baya juyawa to haka su ma zaka ce ha haza akhaka ra'aytu akhaka sallamtu ala akhaka shi yasa can cikin misal karin laraba karin magana na larabawa suke cewa mukurahun akhaka la batal kaga wannan luga ce ta menene alƙasar to suna da wannan duk inda sun ka zo sai a yi musu lirabi lirabin suna almakasur bi ma'ana da alif sannan akwai lugatun na ƙasi shine a shafe musu waɗannan huruful illa ɗin haza akhun ra'aytu akhan sallamtu ala akhin sai a shashafe to ita ce malam yi amfani da ita ana lugatu annaqas to bayan an shafe huruful illa din kuma kamar shi abun asali baya da shadda to an ji daga cikin lugoginsa kuma laraba na cewa abun sai suwa ba'un shadda abun shi yasa ne yace nas'alu husdaha bi abbi fatima saboda haka a waccan luga ta farko lugatul itimam ita ce al'ashhar ita ta fi shahara saboda ita ƙur'ani ya zo da ita eh iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin to wannan aya duk ta kunshi lugatul itimam din iz qalu la yusufu sai ce wa akhuhu aga bil wawi لأنه مرفوع صبر معطوف ني على مرفوع كو يوا أحب إلى أبينا أبي أغا سيزو مجرور أكا سامي ياون صبر إلى إن أبانا أغا سيزو منصوبي صبر اسم إنني منصوب بالألف to wannan shi ya fi idan mutum ya koma cikin alkhulasa wadda aka fi sani da alfiyatu Uh, ibn malik duk ya yi bayani yana cewa a uh, mene da yake cewa ko ba ka karatu alfiyar hmm? kun yi shiru warfa biwawin wasu banna bil alif واجرر بي يا إما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صهبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أخ حم أخ أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصها وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك زعتلا to haka ya faɗa saboda haka wayannan baitocin da ibn malik ya ambata duk sun kunshi bayanin wa'annan lugogin guda uku lugatul itimam ita ya fara da ita warfa bi wawin wansi banna bil alif wajarur bi ya imamin al asma asif to dai ya bayani sannan ya magana akan kuma lugatul qasri a lugatu an naqsi ita ya fara da ita sannan daga ƙarshe sai bayani akan ya yi ishara zuwa ga lugatu a alƙasiri ita ishara ma bai kawo ta gaban nan ba to wannan dai shi ne to sai a shehu abdullahi ya ce a cikin wasiya ta biyu mun ji wasiya ta farko almuraqaba kiyaye Allah to wasiya ta biyu ya ce sallim ka miƙa wuya li'amrillahi ga al'amarin Allah duk sanda Allah ya hukunta wani al'amari to ka miƙa wuya kar ka yi jayayya da wani hukunci na Allah shine ma qada'ihi sai a ɗaura ainihin saboda wazani kakka ce ma'a eh in ka ce haka sai baitin ya kalle ma qada'ihi asali ma'a ce ma qada'ihi tare da hukuncin Allah subhanahu wata'ala saboda haka in Allah ya kaddaro maka ciwo to ka sallama ma'ana ka ji a ranka cewa daga Allah ne ba tare da ka muna na zato ba ga Allah ba tare da kuma ka jingina wannan abin zuwa ga wani Allah ba wanda ana kira sada a taslimu li qada'illahi haka nan in Allah ya baka arziki ya baka wadata kuma ka ji cewa wannan abin daga Allah ne Allah ya hukunta saboda haka kakka kaddara ma kanka wata dubara ce taka ko wani ƙarfi ne naka ko wata buwaya taka a haka Allah ya hukunta shi yasa ya baka wannan arziki to da alkhairi da sharri duk wanda ka gani daga Allah ne lafiya ko rashin lafiya duk wanda ka gani shi ma daga Allah ne to wannan at-taslimu li qada'illahi ko li amrillahi miƙa wuya ga umarnin Allah ma'aƙaza'ihi tare da hukuncinsa. Saboda haka in kan nemi abu baka samu ba, to ka sallama ma Allah, cewa Allah abbe ƙaddar in samu kaza ba. Wanda shi kuma Allah ya bakar kai hasararsa. Idan kun nemi abu, wani ya samu kai baka samu ba sai ka ji baƙin ciki to baka sallama ma Allah ba. Wannan da ya samu hukunci ne na Allah, Allah ne ya hukunta ya samu. kai da baka samu ba kuma hukunci ne na Allah to me abin bacin rai sannan tujib ka amsa kiran Allah biya rabbiya da cewa ya rabbiya duk sanda Allah ya kira ka kace ya rabbiya labbaika labbaika rabbiya karbawa ka ya ubangiji na fi nida'ihi a cikin kiransa shi Allah da ya zuwa gare ka irin su ya ibadiyal ladzina asrafu to duk sanda Allah ya kira ko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ko ya ayyuhan lazina amanu to duk sanda ka je irin wannan kira ka ce labbaika in umarni ne Allah ya bayar ka aikata in hani ne Allah ya hana ka hannu to wannan shi ya nuna alamun mi ka sallama ma hukuncin Allah sannan a shehu abdullahi ya ce mu'taqidan ay hala kaunika mu'taqidan a ismu khabaru kai khabaru kana ce muqaddar ay hala kaunika mu'taqidan halin kasancewa ka kana mai kudurtawa Allah ya kuna Allah ya kuna cewa babu abin da zai kasance gare ka ko ga waninka illa ma qad aradahu ilahu sai abinda Allah ya yi nufin ya ya faru duk abinda Allah bai yi nufin ya faru ba zai faru ba to ka kudurta wannan a zuciyarka kuma al'ilahu wanda yake jalla ya girmama ya ɗaukaka wannan kaga wani babi ne na imani da kaddara Allah saboda Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqanahu bi qadar komai mun halicce shi ne bisa kaddara sannan yana daga cikin arkanul iman wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi sannan kuma da ta sharri to sai ce iyaka ma'ana ka shaidinka ya ukhayya ya kai ɗan uwana an tura ƙibalin nasi ai Allah tura ƙibalin nasi a hawalan kada ka kula linnasi ga mutane a hawalan biyar halayensu abinda suke so biyu ko kuma biye masoye-soyen zukatansu a hawalan laun ai a hawa ahu ma'ana kai conka ya kai ɗan uwa kada ka kula kada ka kiyaye biye ma mutane abinda zukatansu suke so ba abinda Allah ke so ba bi ma'ana karka biye ma mutane abinda suke so wai shi za ka yi ko da ya saba ma shari'a karka yi wannan don in ka yi haka to na farko su dai mutanen ba za ka samu biya musu bukatarsu ba na ɗaya kenan saboda me suna cewa irba'un nasi gayatul la tudraku wai ka ji cewa sai ka biya ma kowa bukatarsa sai kawa kowa abin da yake so sai ka yarda ma kowa ka zamo abin so wajen kowa to wannan abu ne wanda ba za a cin masa ba ko ka so haka ɗin ko ka ce za ka yi ba za ka cimma abin ba to shi yasa ya ce kan maka wahala kanka an tura ƙibalin nasi ai Allah ana ƙaddara lawurin nan Allah tura ƙibalin nasi kada ka kula ga mutane a hawalahum abinda halayensu suke son ka aikata wa in khalafa shar'a ko da abin ya saba ba shari'a domin in ka yi haka fata ta'aba za ka wahala. In ka ce kai iya abin da mutane suke so shi za ka yi, ko ya yi daidai da shari'a, ko ya saba ma shari'a, to mala ya ce ƙarshen abin da zai biwa baya wahala, wahala a tare da kai, domin irba'un nasi gayatul la tudrak. To shi yasa in ka tashi yin al'amari ka auna da shari'a. Idan abin nan Allah ya yarda da shi ka aikata ka yi ta batun kowa. idan abin nan Allah bai yarda da shi ba, to ko mutane na son ka yi shi ka yi tabbatunsu, kar ka yi shi saboda Allah ya ce bai su. Don ko ka yi shi da niyya wai ka daɗaɗa musu rai, to buƙatar ka ba za ta samu ba. Ƙarshe wahala za ka yi, sai kayi ka gama wani ya ce gaba ɗaya ba ka yi daidai ba. Sai kayi ka gama wani ya ce ka ba shi haushi. Kaga ƙarshe wahala za ta biyo baya. amma in dai ka auna ka ga Allah na son ka za ka yi abinka shi kenan in ma sun ƙika to shi wanda ka yi don shi ya so ka ba zai ƙika ba wannan babbar wasiya ce saboda haka kowa ya kula da ita duk halin da ka samu kanka to ma'auninka ya zama shari'a ni Allah ke so ba wai abin da mutane ke so ba wallahi mutane in ka ce za ka yi musu wai duk abin da suke so wahala za ka yi sai ce amma illa bai haƙƙin shari'i sai dai in bai abin da suke so ɗin nan ya shafi haƙƙin shari'a misali mutum ya yi maka ba daidai ba sai ya ce da Allah ka yafe min ka yi haƙuri sai ka ce na yi haƙuri to kaga wannan haƙƙin shari'a ne bisa ga al'ada duk wanda ya saba ma ɗan uwansa bisa kuskure to za ka ga yana son ɗan uwan nasa shi yafe masa to anan kaga kayan mai abin da yake so kuma shari'a ta yadda shari'a ta yadda ko da maki ne wata rana ma zai zama masoyi zai zama masoyi ko to shi yasa ake son ka dinga yafe ma mutane yafe ma mutane to wannan yana daga cikin abin da yake wato a layin haƙƙin shari'a don shari'a ta yadda da wannan shari'a ta yarda da wannan shi yasa Allah ya ce idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ka gani mutun yayi maka ba daidai ba sai Allah ya ce to kai kai mai daidai mutun ya bata maka to kai ka dadada masa mutun ya munana maka kai ka kyautata masa ko da akwai adawa tsakaninka da shi yau da gobe yau da gobe wannan ɗabi'ar da kake yi to zai koma wani masoyi na gaske zai koma amininka na hakika to ka gana haƙƙin shari'a ne haƙƙin shari'a ne amma in dai biye ma mutane zai bayo ka saba ma Allah shehu ya ce to kar kai wannan wahala za ka yi za ka wahala ne can hadisi sahihi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa menene wanda ya kama da wannan aya hmm? ko ba ku har da hadisai hmm? wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha duk sanda aka samu abu mai muni ko kai kai yi shi to ka dawo daga baya kai kyakkyawa ka zage mutum to dawo ka yabe shi ka zalunci mutum dawo ka yi mai adalci ko kuma a mutum ya zalunce ka to kai kakka zalunce shi yi mai adalci mutum ya zage ka kai kakka zage shi yi mai addu'a ta alkhairi to shine wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha har koyaushe abu mai muni ya faru to ana buƙatar daga baya a samu kyakkyawan da zai zo sai ya goge wannan abu mai muni to yanzu mun ji wasiyoyi guda uku wasiya ta farko eh almuraqaba wasiya ta biyu at-taslimu li amrillahi wasiya ta uku adamu muraqabati ahwalin nas wa in khalafa shar'a waɗanda su ne wasiyoyi guda uku da Shehu Abdullahi ya kawo muna. In kana son ka gama lafiya da duniya, to ka yi ƙoƙari ka yi aiki da su. Duk abin da za ka yi ka kiyaye Allah, ka ji a ranka cewa Allah yana tare da kai, kuma abin da ya sa ka shi za ka yi. Na biyu duk abin da Allah ya hukunta zuwa gare ka, mai kyau ko mara kyau, ka yi mi, ka ji cewa daga Allah ne, ka miƙa wuya. sannan kakkabe ma mutane soye-soyen zukatansu domin wa in tuɗe aka tsara man fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawan mutane wa in kace zaka bi musu abin da suke so wallahi za su halaka ka za su raba ka da addini za su raba ka da Allah za su raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ma'auni ba wai mi mutane ke so ba To sai Shehu ya ce, waɗannan wasiyoyin guda uku, wastahdir ka halarto su cikin zuciyarka su zamo tare da kai ko da yaushe. Ai, wastahdir tilkal wasaya fi kalbika. Ka halarto waɗannan wasiyoyin da suka gabata a salasa guda uku, in ka halarto su ka yi aiki da su, to an za a taimake ka. Da mi za a taimake ka? salasatan minal usuli za ka samu tabbatar da wasu ginshiƙai guda uku za ka samu cin nasarar tara wasu turaku guda uku lissunan su kuma waɗannan turaku guda uku hanyoyi ne zuwa ga samun alkhairi lissunan jam'i ne na sunna ya ce sunna ita ce ɗariƙa to ba ana nufin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana nufin lissunan ai litturuki litturuki su waɗannan usul da za a sake faɗa in ka haɗa su da alwasaya alwasaya al-thalasa guda uku to sun zamo shidda kenan to dukkanin su hanyoyi ne zuwa ga alkhairi hanyoyi ne zuwa ga aljanna hanyoyi ne da za su kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai a shehu abdullahi yanzu kuma zai sake kawo muna waɗannan waɗannan al'usulu ɗin tun da ya kawo muna alwasaya to babu abin da ya rage sai mi sai al'usul mun ji cewa in ka kula da waɗannan wasaya guda uku to za a taimake ka ga me da samun cin nasarar waɗannan turaku guda uku da za a faɗa to sai ya kawo su na farko sai ce awwalu hala naf'a illa minhu ginshiki na farko shine za ka san cewa babu wani amfani da ke fitowa a wurin kowa illa minhu sai daga Allah duk wani abin amfani duk wani alkhairi in ma ya zo ya same ka ko ya samu wani to daga wa yake daga Allah tunan a sheku abdullahi ya yi abin da ake kira allafu wa nashru al-mu'akkas bayan ya kawo alwasaya guda uku su waɗancan wasiyoyi guda uku su za su sadar da kai zuwa ga al'usulu thalasa wasu turaku su kuma wasu ginshiƙai guda uku to yanzu kowane ginshiƙi akwai wasiyar da ita za ta taimake ka sai ka samu cin nasara zuwa ga tabbatar da wannan ginshikin ko wannan turken. To yanzu wa'annan turakun su ne zai faɗa. Sai ya ce, awwalu hala naf'a illa minhu. Abu na farko, babu wani amfani sai daga wa, sai daga Allah. Wadurru, shi kuma cuta, ja'a minhu ya zo ne daga Allah. Sai ya ce, fardu anhu. saboda haka ka yarda da abin da Allah ya hukunta ma na cuta. Kakka buturce ma Allah, karka saki hanya, kakka yi shirka da Allah kawai saboda ya turo maka abin da ba ka so. To wannan al'asulu ya yi daidai da wani cikin wasiyoyin da suka gabata guda uku. Ba an faɗi alwasaya ba? An faɗi alwasaya guda uku ko? to sai ya zo yana magana aka al'usulu salasa ya ce al'asulul awwal ai awwalu ha la naf'a illa minhu sannan wa durru ja'a minhu farda anhu bi ma'ana an naf'u wa durru min Allahi ai min ƙadarin lahi to ya yi daidai da wace wasiya a adamu mura'ati ahwalin nas domin duk sanda kas duk sanda ka samu ranka cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake so shi zaka yi ko da ya saba ma mutane to wannan zai taimake ka kasancewa babu wani amfani babu wata cuta sai daga Allah domin in har mutane na iya cutar da kai in har mutane na iya amfanar da kai baka da Allah ce ya ƙara ba gaba baka barin abin da Allah maɗaukakin sarki baka barin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a baka barin abin da mutane kai ba su so sai ka bi abin da Allah ke so inda ka yarda da cewa cuta na tahowa wurinsu amma jin cewa da amfani da kuma cuta duka daga Allah suke to shi yasa zaka ga in ka tashi yin al'amarinka baka damuwa da kowa a can cikin alkur'ani Allah yana cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa in yuridika yace min bi khairin fala radda li fadli in Allah ya nufin ya turo ma cuta ba mai yaye ma wannan cuta sai Allah Uh, ba, ba, ba mai tunkuɗe maka wannan cuta ba mai kuma iya turo maka wannan cuta sai Allah saboda haka in cuta ta same ka ba mai iya yayi cutar sai Allah kuma in yannafe ka da samun alkhairi kuma ba wanda zai ce a'a bare ya tare alkhairi Allah ya kaddara zaka zauna malam kuma gehe Allah ya ƙaddare ka da cewa za ka zan wani abu, ko za ka samu wani alkhairi, babu wani a duniya wanda zai zo ya ce a shi bai yadda ka zan wani abu ba. Misali Allah ya ƙaddara ma ka zan wani babban malami, ba wanda ya isa wannan falala Allah ya tare ta ya ce bai yadda wani ya zan malami ba. To wannan shi ne, awwaluha la naf'a illa minhu wa durru ja'a minhu farda anhu. sai ce wa annahu qaddara rizqan fil azal wa annahu kuma haƙiƙa shi Allah subhanahu wata'ala qaddara rizqan shi ya qaddara arziki fil azal tun can azal eh ma'ana ba yanzu ba duk kamin halittar duniya Allah ya riga ya gama komai ya ba alƙalami umarni ya rubuta duk abin da Allah yake son ya faru a duniya kuma alƙalami ya rubuta. Sai ce wa haka za haka kuma naf'an shi ma ɓangaren amfani wa durran da ɓangaren cuta wal azal su ma aiwa bil azal da cuta da alkhairi su ma Allah ya hukunta su tun farkon lamari tun babu ka tun babu ni tun babu kowa tun babu duniya da lahira Allah ya riga ya gama komai saboda haka da alkhairi da sharri duka an gama shi yasa can cikin hadisi Abdullahi dan Abbas da ya zo cikin jami'a Tirmidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka to har can zuwa ƙarshe yake cewa wa alam annama asabaka lam yakun lam yakun li yukhti'aka duk abinda Allah ya kaddara zai same ka to ba zai ketare ka ba abinda Allah ya rubuta zai same ka na sharri to haka sani baka ketare mishi sannan duk abinda kuma Allah ya rubuta ba zai same ka ba lam yakun li yusibaka ba zai same ka ba to shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa tare da zamansa karami cewa annama asabaka lam yakun li aka to ba zai ketare ka ba ma'ana zai same ka kenan lam yakun li aka to sai ce wa kullu zaka dukkanin waɗanga abubuwa da an ka faɗa wasilun ilaika mai saduwa ne zuwa gare ka kenan in Allah ya rubuta ka samu sharri sai ya same ka in Allah ya rubuta ka samu alkhairi sai ya same ka mata arafta za duk sanda ka san wannan to yahun alaika zai yi maka sauƙi tarku mura'atihim barin abinda barin biyar abinda mutane ke so ko da ya saba ma shari'a to shi yasa kaga malam ya fara da shi shi ya rufe da shi cikin wasiyoyi amma da ya zo wajen bayanin al'usulu salasa kuma sai ya fara da shi sai ya ce mata arabta za duk sanda kasancewa abinda Allah ya kaddara ya same ni ko ya same ka sai ya same ka to yahun alaika zai maka sauki tarku mura'atihim barin kiyayewar halayen mutane biyar abin da suke so in ka ga mutum a yana jin tsoron maganganun mutane to kaga wala Allah yana ji a ransa akwai wani amfani daga gare su amma in kasancewa da amfani da cuta duka daga Allah suke tahowa domin za ka damu da shi don ka ɓata mawa ne eh kuma ba shari'a ka ɓata ba son rai ne na ka ɓata ma amma in ka san cewa wanin nan komi bai iya yi ma bai iya cutar da kai bai iya amfanar da kai komi duk abin da zai same ka daga Allah yake to sai ya maka sauki in ka tashi yin abu kawai shari'a kawai za ka kalla in shari'a tana son wannan abu sai ka aikata in ba ta so kuma sai ka nisance shi ba wai ma'auni mutane ba saɓani yadda muka waye gari a yau wani ibada mato yadda mutane ke so haka yake sannan harkar sabon Allah sai haga bai iya bari saboda mutane ya san abin gaba daidai na ba amma in ya bari ran wane zai baci in ya bari in ya bari wane zai yi adawa da shi in ya bari wane zai daina bashi abin amfani na duniya to da ya samu rai ne cewa komai daga Allah yake mm? annama asabaka lam yakun li yukhdi'aka duk abin da an ka rubuta zai same ba zai duk abin da an ka rubuta zai same ka ba zai ƙetare ka ba wa ma asabaka hmm? annama asabaka lam yakun li yukhdi'aka ka gani to sai ce wasani sai al'asulu sani tushe na biyu shi kuma a matan Allahu alal iman sai mala ya kawo jumla mu'taraba Allah ya kashe mu akan imani sai ce annaka abdun ka ji cewa kai bawa ne lalahu tasarrufi bai da wani tasarrufi a hannunsa komi na hannuwa shi na hannun Allah subhanahu wa ta'ala kuma fi nafsihi a karan kai ne ya ji cewa shi bai da damar da zai yi abin da yake so a karan kansa sannan wa'anta za ka ta'arifu wa'anta lalle kai ta'arifu za ka za ka san cewa haka a ranka mana in ka san cewa kai bawa ne lalahu tasarrufu ba ya da ikon gudanar da wani abu fi nafsihi akan kansa to wa ta'arifu wa ta'arifu anta zaka ko wa anta ta'arifu zaka to lalle zaka san cewa Allah madaukakin sarki a shine addami at-tasarruf amma in ka ji cewa kai ba bawa bane ko kana da wani matsayi wanda ya daga na bauta to wannan shi zai sa ka ji cewa ai kana da wani tasarrufi a duniya kamar yadda ya faru ga wasu wasu sun yi da'awa suna da tasarrufi suna jujjuya al'amurra saboda suna ganin sun wuce makami na mi na al'ubudiyya ko? to ka gani haccan wani shaihi yake cewa wasaƙanil ilahu ko wasaƙanil latifu na hawa kun kun warrabu a tsani makama kun kun eh wasaƙanin latifu na hawa kan kan warrabu a tsani makama kunkun ya ce ubangiji na ya gargaɗe ni ma'ana ya kora ni zuwa wani gari da ake kira kan sunan gari ne warrabu ubangiji a atsani shi ya bani makama kun kun can da ya ce inna ma'amurhu iza arada shay'an an ya kula lahu kun fayakun ya ce to shi ma an ba shi wannan in ya ga dama ya ce ka mutu ka mutu in ya ga dama ya ce ka rayu ka rayu in ya ga dama ya ce ka yi kaza ka yi kaza in ya ga dama duk abin da yake so dai zai iya cewa ka yi kai tunda yana da kun fayakun to kaga da ya yarda da bawa ne na gaske zai yi wannan ba zai yi wannan ba to wannan ɓata ce jayayya ne da haƙƙin Allah shirka ne da Allah a wajen tauhidin rububiyya to shi yasa mala yace annaka abdun lalle kai bawa ne na Allah subhanahu wata'ala la lahu tasarrufun fi nafsihi ba ya da damar gudanar da wani abu a ransa yanzu baka da damar ka azurta kanka da kake son arziki sai ka jira Allah ya yi mi ya baka baka da damar ka mai da kanka malami duk yadda duk da yanzu akwai wasu masu cewa in ka saba musu wai za su kwace ma ilimi za su anshe ma karatu da ka gani to ba wai ma ka anshe ma wani karatu ba kai kanka son ake ka ji a ranka cewa baka da wani tasarrufi a karan kanka baka da damar ka mai da kanka malami baka da damar ka mai da kanka mai arziki baka da damar ka mai da kanka mai ƙarfi ko mai lafiya ko kyakkyawa baka da wannan dama me yasa li'annaka abdul saboda kai bawa ne su kuma waɗanga ayyuka gaba ɗaya na Allah ne Allah shi yake ƙwace ilimi eh shi kuma yake ba da ilimi Allah shi yake ba da arziki shi yake ƙwace arziki shi yake ba da mulki shi yake ƙwace mulki in wani ya zo ya da'awa cewa shi ma yana yi to kaga yana yana takara da ubangiji sannan ya ji a ransa cewa shi ba bawa ba ne inda ya yarda da shi bawa ne ba zai faɗi haka ba kamar shi wancan shehi da yake cewa saƙanin latifu na hawa kankan wa rabu a tsani makama kun kun shi kuma Allah ya ce inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan aiki ne na Allah Allah shi adda wannan mukami duk abin da yake so sai ce mai kasance sai wannan abin ya kasance to idan wani ya zo ya ce shi ma an bashi to kaga yanzu ya tashi daga matsayi na me to shi yasa a wajibi ne malamai a bar su matsayinsu na malamai masu mulki a bar su matsayinsu na masu mulki masu kuɗi a bar su matsayinsu na masu kuɗi kada a ɗauko wata matsaya wadda za ta wuce matsayin da Allah ya ba su a ba su duk duniya ba wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama daraja amma ƙur'ani sai ka je yana ta siffanta shi da bawa subhanallazi asara bi abdi wa annahu lamma qama abdullahi saboda haka yabo ne to menene ma'anar abdullahi asara bi abdi saboda a tabbatar da cewa Allah daban halitta daban akwai wani abu al'abdu akwai wani abu al-ma'budu akwai bawa mai bauta sannan akwai al-ma'budu wanda ake bauta to wannan shine saboda haka at-tasarruf biyadillahi gashi nan malam zai fada wa anna maulaka lahu tasarruf haƙiƙa mahaliccinka a hannunsa jujjuye al'amurra yake hannunsa a azurtawa ne a talautawa ne a bawa ne ilimi a hana mawa ne ilimi a kashewa ne a rayar da wa ne ko a bawa ne mulki a ƙwace mawa ne mulki to lahu tasarruf wannan duk kayan Allah ne wani ya zo ya ce ma shi ma yana yi to kaga ya yi jayayya da haƙƙin Allah ya yi jayayya da haƙƙin Allah to shi ne wa anna maulaka lahu tasarruf haƙiƙa mahalicinka shi yake da jujjuyi al'amurra lahul khalqu wal amr waɗannan abubuwa guda biyu na Allah ne shi adda halitta kuma shi adda umarni fika game da kai kenan duk abin da ya same ka ka kudurta aikin waye aikin Allah ne alkhairi ne ko sharri amma wannan ba zai hana wani ya zamo sabab ba in wannan abin bai samu in wannan abin yana samu mutane ne ta hanyar asbabu mutum ya bige ka da mota ka mutu to shine sabab na mutuwarka amma wanda ya kashe ka Allah. To akwai abubuwan da kuma haka Allah ke kawo su ko asababu babu. ko asababu babu. Wani lokaci in Allah ya tashi al'abarinsa akwai abubuwan da kuma Allah ya rataya su bisa ga asababu. Saboda haka in ka je wajen malami kai yi karatu ba ka zama malami kai ma. A dalilin malami ka zama malami. Amma waye baka ilimi? in kai kasuwanci kai kasuwanci haka tara kuɗi ko a dalilin kasuwancin ka zama amma waye baka kuɗin to wannan shi ake nufi tabbatar ma Allah komai baya kore eh al-asbab ga abubuwan da yake akwai al-asbab ka gani yanzu ruwan sama misali in kaga kawai ana ruwan sama me ya sababin ruwan sama baka sani ba haka kawai kake ganin ruwan sama to sai ce kama sha'a kuma kama yadda ya ga dama wa za ka ta'arifu saboda haka wa za ka wannan abu da aka faɗa ta'arifu ka san wannan kasancewa kai bawa ne daga cikin bayan Allah la lahu tasarrufu fi nafsihi wa anna maulaka lahu tasarruf fika to ita kuma wannan al'asulun sani shi kuma ya yi daidai da wace wasiya. A taslimu la'amurilla, eh, a taslimu la'amurilla, saboda haka in kana da a taslimu la'amurilla shi zai taimake ka sai ka san cewa mi, an da tasarrufa biye dillahi. Sannan laisa laka tasarrufun. sannan babu wani bawa da yake tasarrufi cikin halittu in bawa in ba Allah ba to amma sai aka waye gari wasu suka koma gehe suka ce a duk abin da ma Allah zai sai yayi shawara da su wayanan cikin littattafai wasu na faɗa da bakuna an sani wa annahu yaqbahu kuma haƙiƙa yaqbahu yana zamowa abu mai muni an takaraha na'am an takaraha ka kyamaci ma ya fa'aluhu maulaka abinda mahalicinka yake aikatawa fi ka gare ka wai Allah ya yi wani hukunci game da kai kuma wai ka ji wannan hukuncin ba ka son shi to haza ya qabahu wannan abu ne mai muni gare ka tunda ka yadda da kai bawa ne kuma bawan nan ya fa'alu ko ya tasarrafa fika kama ya sha'u to me zai sa kuma Allah shi wani hukunci ka ji a ranka cewa wannan hukuncin bai yi ma ba ashe duk abin da Allah ya hukunta eh karka kyamace wannan abu kyamatar wani hukunci daga Allah subhanahu wata'ala to wannan ya kabahu sai ce fafhama kuma ka fahimci wannan da alkhairi da sharri duk abin da Allah ya hukunta gare ka kar ka kyamaci wannan hukunci saboda shi bawa ne eh, saboda kai bawa ne shi kuma Allah shi ne ya halice ka shi ya halice ma abin da kake wallahu khalaqakum wa ma ta'malun hmm? to wannan shi ne duk waɗanga abubuwa wancan hadisi na abdullahi ɗan abbas ya tara su ihfazillah ya hafazka ihfazillah tajruhu tujahaka ko duk hadisin ya kunshe su sannan ya ce wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in ko lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak a gani ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أغني رفعت الأقلام وجفت الصحف سنة أن ما أصابك لم يكن من أين ليخطئك abinda an ka rubuta ya same ka baya ketare ka kishiyar safa me ya kishi yasa na hadisin eh wa ma lam yakum wa ma asabaka kishiyarsa abinda ba zai same ka ba me hadisi yace wa ma akhba'aka lam yakun yusibaka wannan shine to haka suke tafiya su bi ma asabaka lam yakun liyakhudaka abinda zai same ka baya ketare ka tunda dama Allah ya riga ya rubuta sai ya same ka wama kuma menene akhtaka lam yakul li yusibaka abinda kuma Allah ya zana cewa ba zai same ka ba a zai abin nan kai zai same ka to ba zai ketare maka ba to haka abubuwan suke abinda zai same ka bai ketare ka abin da dama ba zai same ka ba ba zai same ka ba kenan duk abin da kaga ya same ka na alkhairi ko na sharri dama Allah ya riga ya rubuta to shine hadisin yake magana ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka to wannan al-aslu sani kenan saboda haka nan zamu dakata wani sati in mun dawo sai mu ci gaba hawaye cikin sharhi akan shi al'asulu sani saboda haka a haddace su da kyau alwasaya a salasa guda uku ne almuraƙaba a taslimu li'amrillah sannan na uku tarku mura'ati a hawalin nasi wa in khalafa shar'a sai al'usulu su ma a salasa ko al'awwal an naf'u wa durru minan laifi na biyu shi muke a kan sami ne ne eh at-tasarruf biyadillah eh at-tasarruf biyadillah ko tasarruful umuri biyadillah jujjuye al'amurra yana hannun Allah saboda haka yanzu asali guda ya rage mana wanda shi zai mutabaka da mi da al-muraqaba to wannan shi ake kira da al-lafu wan nashru al-mu'akkas kaga almuraqaba ya fara to kamata yayi da ya zo bayani ya fara da nata amma sai ya fara da na ƙarshe bayan ya ga muraqaba sai ya magana akan taslimu at-taslimu li amrillah ko shi kuma nashi shine mi at eh at-tasarruf ko tasarruful umuri bi yadillahi to wannan shi ake kira da allafu wan nashru al-mu'akkas a can cikin ilmul badi' abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh